بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta musamman ga Allah madaukakin sarki da ya ba mu dama haduwa a wannan yammaci na alhamis 26 ga wannan wata na jumada al-akhirah hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga makka zuwa madina shekara ta 444 a wannan masallacin da ake ce mashi masjidus sahaba wanda shine darasinmu na farko a ci gaba a cikin littafin kitabut tauhid ko alqaulus sadid Allah ya ji kan wanda suka wallafa da wanda ya ta'aliki gaba daya za mu tashi babu ma ja'a anna ba'da hadhihi al-umma ya'budu al-awthan babin da zai yi bayani game da cewa lalle za a samu wani shashi wani bangare na wannan al'ummar da za su bauta ma al-awthan babu ma ja'a anna ba'da hadhihi al-umma ya'budu al-awthan babin da ya zo domin ya bayyana dalilai na alkur'ani mai girma da sunnoni na ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama ingantattu da suke nuna cewa lalle tabbat sai an samu wani bangare daga al'umma annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam wanda za a same su suna bauta al'auta kaga kenan cewa wani shashi daga cikin wannan al'umma shi ke nuna ba dukkanin al'umma ba kuma al'umma annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama ta kasu kashi biyu ummatul da'awa wa ummatul ijaba ummatul da'awa da ummatul ijaba to wace al'umma ake nihi nan eh ummatul ijaba saboda dama ummatud da'awa daga cikinsu akwai wanda kafare ne aslan masu bautar gumaka ne yahudawa da kiristoci da alwafaniyun ba da su ake ba al'umma annabi muhammad wanda suka karbi da'awa suka yi imani da allah da manzon allah daga cikinsu kuma za a samu wanda suke bautar al'aufa kenan ba dukkanin al'umma ba saboda al'umma annabi dukkaninta ba su haɗuwa a kan ɓata an gane ko ba za su haɗu ba gaba ɗayansu a kan ɓata sai an samu wani shashi daga cikin al'umma annabi wanda suna kan gaskiya kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya bada labari la tazalu ta'ifatu min ummati ala al-haqqi mansura ba za ta gushe ba ba za su gushe ba wasu kaso wata ta'ifa daga cikin al'umma ta suna kan gaskiya kuma mansura ce abin a taimaka musu ne kullum suna tare da taimakon Allah suna tare da samun galaba ta fuska hujja da dalili suna tare da samun galaba da rinjaye ko da a fagen yaƙi za a Allah zai ba su kariya ta musamman kasance wasu akan gaskiya suke la yadurruhum man khazalahum wala man khalafahum hatta ya'ti amrullah to wannan al'umma gaba ɗaya dai ba za su ɓata ba duka amma za a samu mafi yawansu suna kan ɓata mafi yawansu suna kan ɓata abinda zai nuna maka cewa mafi yawan al'umma annabi suna kan ɓata hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari na rarrabuwa al'ummomi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yahudu sun rabu kaso 71 kiristoci sun rabu kaso saba'in da biyu wasa taftari ku hazi al'umma ala talafin wa saba'ina firqa wannan al'ummar tawa in ji annabi sallallahu alaihi wasallama za su karkasu su rarraba har zuwa kaso saba'in da uku sai annabi ya ce kullu hafin nari illa wahida dukan su kashe-kashen nan finnari za su shiga wuta ne illa wahida sai kaso ɗaya daga cikinsu sai nuna maka ashe galibin al'umma suna kan mi suna kan bata shiryayyun kaɗan ne shi yasa ko cin alkur'ani usulubin shi zaka gana gain wanda suka shirya kaɗan ne wa qalilun min ibadiya shakur qalilan ma tadhakkarun da abin da ke kama da haka wanda ke nuna kenan kaga galibin al'umma menene batattu ne suna kan bata to ku sani wani shashe daga cikin wannan al'umma za su bauta gumaka don al'authan jam'i ne na alwathan shi kuma alwathan idan za a yi ta'arifinsa ga mamme shi ne kulla ma'ubida min dunillahi ala ayi hai'atin kanat duk abin da aka bauta ma kuma bayan Allah bisa kowace irin sifa aka bauta mishi koma wane ne wannan kabari ne bishiya ce dutsi ne gumki ne mutum ne waɗannan duka ana ce musu al'authan idan aka rike su abin bauta kuma bayan Allah ina fata mun gane to abin da ke nuna fiƙihu da fahimta ta ibn abdul wahab sai ya ce maka wani shashi na wannan al'umma za ka same su suna bautan al'authan suna bautan mi? al'authan wannan shi zai baka damar ba za ka yi hukumci ba akan al'umma gaba ɗaya saɓanin wasu da suke gaugawa daga cikin mutanen zamani wurin kafirtar da al'umma gaba ɗaya ba zai taɓa yiwa ba ko kuma ka ce dukkanin al'umma annabi suna kan ɓata ko ka siffanta al'umma annabi da ƙarni ne jahili ba gaskiya ba ne ba tabbata daga cin al'umma annabi akwai tsabtatattu tsarkakakku masu cikakken tauhidi game da ubangiji su maɗaukakin sarki ina fatan mun gani yanan kaga abinda ake nihi da al'authan dukkan abin da aka bauta ma kuma bayan Allah gumki ne kabari ne dutsi ne bishiya ce aljani ne da ko mutum dukkansu idan aka rike su abin bauta kuma bayan Allah sun zama al'authan ina fata mun gani shi yasa malam ya kawo wanga babin ya keɓance shi a cikin kitabut tauhid domin ya yi raddi da martani akan wanda suke cewa a cikin al'umma annabi shirka ba za ta faru ba shirka ba za ta faru ba a cikin al'umma annabi kamar yadda masu bautar kabarra suke cewa suna bautar kabarra suna bautar waliyai idan aka nuna musu aikin da suke sabanin tauhidi ne sabanin gaskiya ne sai su ce aslan ma al'umma annabi ba za a samu shirkai a cikin ba to shi yasa malayin wannan babin na musamman domin yayi martani akan masu irin wannan tunanin masu cewa ai mai faɗan la ilaha illallah ba shi ba shirka da kuma sabanin gaskiya ne waƙi ya nuna sabanin abin da suke faɗa da dama daga cikin mutane yau suna faɗan la ilaha illallah tare da haka suna jema ababen da suke warware la ilaha illallah nawa ne daga cikin al'umma yau wanda suke kafirci kuma suna faɗan la ilaha illallah suna da yawa suna da yawa za ga mutum yana ridda yana faɗan la ilaha illallah kuma yana warware ta yana faɗan la ilaha illallah yana kiran wani koma bayan Allah in ya shiga damuwa ya sheikh fulan ya sayyidi fulan yana neman agaji wurin shi yana neman tallafi wurin shi to kaga irin mai wannan kudirin na kiran wani koma bayan Allah da nufin samun ɗauki ko agaji a wurinsa mushirki ne ko da yana faɗan la ilaha illallah sau da la ilaha illallah kin shi ba za ta amfane sa ana gane ko saboda wanda zaka kira koma bayan Allah bayana na farko baya jinka baya ganinka ta ya zai iya biya ma bukata eh baya da zai biya ma bukata innal ladina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum sannan Allah ya nuna cewa wanda kuke kira koma bayan Allah ba su jin kufa in sun shi kuma ba za su iya karɓa muku ba in tad'uhum لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ƙarshe sai Allah ya faɗi abin da suke yi da waɗannan matattun da sunan shirka wa yawmal qiyamati wa yawmal qiyamati yakfuruna bimaga bishirkikum za su yi baran-baran da ku game da shirkar da kuke yi da su ashe kiran wani wanda ba Allah ba yayin da baya nan baya jinka da neman bukata a wurin shi menene shirka ne to wanda ke yin haka ya in yana la ilaha illallah la la ba ta amfanin sa komi wani lokaci za ta amfane shi in ya dawo ya tuba ya daina wannan shirkar da yake a wannan lokacin sai ta amfane shi wannan lokacin sai sai ta amfane shi ashe kaga al'umma annabi za a samu mushrikai a cikinta ko shakka ba za a samu mushrikai a cikinta shi yasa mala yace wa qawluhu ta'ala da fadar Allah madaukakin sarki alam tara ila alladhina utu nasiban min alkitab alam tara ila alladhina utu nasiba min alkitab yu'minuna bil jibti wat taghut alam tara ila alladhina shin kai annabi baka gani ba ko kai mai shurare baka gani ba baka duba baka gani saboda alam tara nan tara ta gani ce saboda ta yi ta'addi da mi da ila ta gani ce baka gani ba ilalladina utu nasiban min alkitab zuwa ga wanda aka ba su wani kaso wani yanki min alkitab na littafi su wani aka ba su kaso na littafi al-yahudu wan nasara an ba su wani kaso na littafi kenan suna da mi ilimi suna da masaniya an bayyana musu duk wani abin da zai amfane su a addininsu da rayuwarsu gaba ɗaya amma duk da haka yu'minuna bil jibti wat taghut suna imani da aljibt sannan suna imani da mi at-taghut aljibtu da attahut idan suka rabu kowane na wakilta ɗaya wurin bayyana ma'ana ɗaya amma idan suka haɗe kowane na cin gashin kashi kaga a cikin wannan ayan me suka yi eh sun gami da wawu ta atafi wal atfu bil wawu يقتضي المغايرة أطفي دواوي yana hukumtar da bambanci tsakankanin abin da aka jingina zuwa ga wani kenan idan haka ne sai ya zamanto ma'anar jibt shine yin shirka da Allah an gane ko ma'anar jibt shirka sihiri bokanci da makamantansu gaba da shi kuma at-taghut sai zamanto suna ne da ke game duk wani abin da aka wuce iyaka wurin game da wannan abu wurin bautar shi ne ko wurin mushi da'a da biyayya ne ina fata mun gane kaga nan ahlul kitab sai Allah ya nuna cewa duk da ilimin su da sanin su sai suke gaskata aljibt wa tagut suke gaskata aljibt da tagut suna gaskata sihiri suna gaskata bokanci sannan suna yin shirka da Allah madaukakin sarki to abin nura cikin wannan aya da ke nuna tarjaman malam ta dace tabbat a cikin al'umma annabi za a samu masu imani da aljibdu wa tagut saboda koyi da mi koyi da ahlul kitab annabi ya bayyana mana cewa wannan al'umma za ta dinga koyi da wa da ahlul kitab la tattabi'unna sunana ko sanana man kana qablakum wallahi tabbat za ku dinga bibiyan wanda suka gabace ku kaga ko idan an samu daga cikin ahlul kitab wanda suka yi imani da sihiri da bokanci suna yin shirka tabbata za a samu haka a cikin al'umma annabi hakan kuma ya faru nawa ne yau suke yin imani da bokai nawa ne suke yin imani da masahirta nawa ne suke yin shirka da Allah madaukakin sarki suna da yawa daga cikin al'umma wani zuciyar shi tara taya ga bokai tara taya da masu sihiri yana ganin sai da su al'amarinsa su ta daidai kasuwanci zai kullawa mai girma sai ya shawarci boka ko mai sihiri ko malamin tsubbu aure za ya yi sai ya je wurin malamin tsubbu ko boka ko mai sihiri ya tabbatar masa macen nan mai farar ce ko marasa farar ce da yana jin tsoron ya ɗauko ta haka ya kawo ta gidan shi ta zamanto sanadiyar karewar tattalin arzikinsa wanda ɗaukaka ka ta fuska arziki da lafiya da ci gaban raye ku ba ta da alaƙa da macen da za ka aurawa arziki na Allah ne shi ke raba shi ga wanda ya so daga cikin bayan shi ina fata mun gane to amma wasu rayuwarsu ba za su ta iya tafiya ba sai sun haɗa alaƙa da mi da bokaye da malaman tsubbu da masu sihiri kaga ko an samu wanda suka yi kamanceceniya da ahlul kitab a cikin al'umma annabi nawa ne yau suke bauta kabirai suna da yawa balma yanzu akwai masu bautar bango wallahi ba daɗe ba in ya sai bayyana cikin bango nan tadaras kowa ya sani ka je ka ga dandazon mutane a wurin ana shaho bangon ana shaho mashiki ya jama alakar da kuka tara kuka kwabata da hannunku kuka yi birgi aka daga shi kuma ku shaye shi kuna nema albarka a ciki to a wani bango ne babu albarka a wai in yasu ya bayyana a cikin wannan bangon kuma in yasu kinan fa saboda lalaci baya bayyana sai inda ya san jahilai ne a wurin don bi ba zai cikin masallacin da ya bayyana ba ko masallatai ahli ka taɓa ganin shi ya bayyana cikin masallatai ahli sunna ya bayyana ya gani yaudara ce yau shi za ka rika shafa bango kana shafa ma jiki da nufin samun albarka da masu zuwa aikin hajji ko umara su dinga shafo bakin kyallon nan suna guga a jikinsu ba wai murtazan ba wasu wuraren na daban da nufin samun me albarka watakila yadin ma daga ƙasar ku aka yi shi shekarun baya yadin nan daga wata ƙasa ake bugo shi a kashi saudi a sama ka shi to ka baro albarka garin ku ka zo kana shafata nan to kenan za a samu masu bauta al'aufan daga cikin al'umma annabi nawa ne yanzu suke da ƙudurin cewa akwai wani kabari na waliyi wane ko shehi wane wanda ƙalƙashin ziyarar shi da zuwa a wurin shi ana tabarruki da kabarin ana yin annazar a cikin kabarin duk wanda ya san albamban ya je ya gani ban sani ba yanzu ko abu ne yana wakana wannan kubbaran da ke cikin albamban ana annazar ciki akan je a aje sadakoki a wurin ga wannan mamacin dan neman mi wata biyan bukata akan je a kwashi ƙasar wurin a hambada a bita da ruwa ko a zuba cikin randa ana sha da nihin mi samu albarka kuma ƙasar nan fa wani ne ke zuba ta fa kuma ana fishe ta da turare amma in ka je feshe tan nan da ake yi wanda ba a san lokacin da ake feshe ta ba in ka ɗiba sai ka yi wani ƙudiri na musamman cikin wannan ƙasa cewa tana da wani ƙamshi shekaran baya wasu ruwa ba su ɓullo na wajen ba ashe asalin su ruwan gwalala ne ruwan shalan kun sani ko yana da labari nan ne ko da aka kira wani shehin malami ya zo duba sai ce ruwan albarka ne aka yi tashar ruwan shalanga da nufin samun albarka kowa ya sani na da albarka kaddara ma ba ruwan shalanga ba ne ba amma da Allah ta shito na musu asiri sai bayyana shalanga ce suka sha to yanzu albarka ka sha ko tsiya ce ka sha to kaddara an zama garuwa sana bullowa cikin masallacin ga kawai sai wani zuwa ya tsaye ce ruwan albarka ne wa ya sanar da kai ruwan albarka ne me dalilin ka da za ka iya ba mu malmus da za mu iya gane cewa wannan ruwan na albarka ne to amma mutane suka zamanto jahilai ne ta suke ba karatu ba ilimi da abin da aka ce muka sun yi karkai mamaki kaga mutum ya je kubbari yana gayin bukatocin shi yana addu'a ya tsaye sa ran a karba mishi sa ran a karba mishi ko ba makabarta aikin ta ba makabarta aikin ta wanda annabi ya hana sallami makabarta amma ta ake haduwa makabarta a yi sallar roƙon ruwa ni tun da nake ma ban taɓa ganin an yi sallar ba kawar wani kabari da ake zuwa a yi tsaye a ɗaga hannu don bukata ta biya wallahi wani malami da in na gaya muku sunan shi duka nan kun iya sanin shi ko galibi su san shi ya kai na daidai wani kabari tun muna cikin irin wannan hanyar tasu ta ɓata muna tare da shi alhamdulillah yanzu kaga Allah ya kubutar da mu daga wannan sharri su ma Allah ya fitar da su ya ce mini ga wani kabari nan ka gan shi ya ce don abin yanzu ya mutane sun lalata shi da da mun yi tsaye na aka daga hannu zancen ruwa ya kare an samu masu batan mi al'ausan daga cin al'umma annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa qawluhu ta'ala قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل التي قل كتيمس هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله بذاك سوء باك لابار ما في شر أبند كتي تهمد مدشيبا أمس أنسى كمكو أورن الله wannan aya sababin sabkarta shine lokacin da yahudawa suka ga daular manzon Allah ta karfafa a garin Madina sai suka zo garin Makka suna neman tallafi da ƙarin soji da dakarun yaƙi da za a je a fuskanci annabi a yaƙe shi a garin Madina da suka yi suke tambaya mushrikan Makka ko mushrikan Makka suke tambaya Yahudawa wai da mu da annabi wake kan daidai wake kan gaskiya ko wakikan daidai wakikan gaskiya ku sufanta mana suka ce musu miye aikin manzan Allah suka ce kawai mutum ne wanda yake ya yanke zumunci ya raba mutane da kaza da kaza suka dinga faɗa ku ko menene aikin ku muna girmama wanda suka zo haji muna ciyar da su muna kaza muna kaza sai suka ce ai ku ne mafi shiriwa sama da me masu imani kun fi su shiriwa kun fi su daidai kuke kan daidai kuma sai suke yin izgili ga masu imani sai Allah ya ce ba su labari shin ba za ku so in ba ku labarin mafi sharrin mutane ba samun sakamakon aikin da suka aikata gobe kiyama a wurin Allah to ga su na farko malla'anahu Allah wanda Allah ya tsine ma su Allah ya tsine ma ahlul kitab wa ghadiba alai kuma ya fushi da su su wane ne annasar su ma daga cikin ahlul kitab ko wa ja'ala minhum al-qiradata wal khanazir sannan Allah ya sanya birrai da aladdu daga cikinsu ke yi ya Allah ya masahkin wasu daga cikinsu ya maida su birrai wasu ya maida su aladu wa abada taghut kuma sai suka bauta ma dagutu suka wuce iyaka wurin bautar wani wanda ba Allah ba ko suka sanya malamansu da masu bautansu gaba a cikin tafiya tafiya ta makabtaka suna jansu suna halatta musu abinda Allah ya haramta ko kuma su haramta musu abinda Allah ya halatta sun sani kuma suka yarda suka yi imani da su wa abada taghut sun canza musu hukuncin Allah kuma suka yarda sai Allah ya ce ulaika sharrun makana wa adallu an sawa'is sabil kaga nan a cikin wannan aya sai ake nuna mana halacci na idan ka tashi yin raddi akan wanda ya saba ma daidai ka ambace shi da halayen shi munana sannan ka maida musu martani kaga da suka tuhumci musulmi da cewa su musulmin suna kan sharri duba ga cewa sun imani da Allah to da usulubin da suka yi amfani sai Allah ya ce to in kuna son a nuna muku mafi sharri to ku ne mafi sharri dan imani da Allah da annabin shi ba sharri bane ba, ne ba. amma ƙudurinsu cewa mumunai na kan shari sai ya ce to in kam suna kan shari to ku ne mafiya shari sama da su sai aka fara ambato sufofinsu tsinannu ne Allah ya tsine musu ya kore su daga barin rahamar shi sannan Allah ya yi fishi da su sannan Allah ya canza wasu daga cikinsu ta ɓangaren maida su birarrai da kuma aladu mafi munin halitta kenan sannan suka bauta madagutu bauta madagutu suka wuce iyaka wurin bautar wani Allah yin shirka da yin kafirci ko kuma biyan malamansu da masu bautansu a makabce da abin da malaman suka ce za su yi aiki da shi ko da ya saba ma gaskiya ya saba ma wahayi yau ba a samu haka a cikin al'umma annabi suna da yawa suna da yawa wanda suka bi hanyar wanda aka la'ana wanda suka bi hanyar wanda aka yi fushi da su da masu bautar tagut nawa ne yau suka yi imani da kundi sabanin kundin Allah maɗaukakin sarki suke bin malamansu da jagororinsu bi ma'ana shugabanninsu akan bin wani tsari da ya ci karo da tsarin Allah da manzon shi suna da yawa wanda yau an ci kwakwalen musulmi an ci su da yaƙi har yanzu mutane zaka ji suna nema da kansu babu adalci saboda ƙasanmu ba aiki da demokarasiya ba a tabbaka ta a aikace a waƙa'i ko an tabbatar da ita ita ce mafi sharfi an jahilci mutane sun jahilci daidai ne demokarasi muke so a tabbatar da ita me ke cikin demokarasi na adalci menene sabanin shari'a musulunci ne sam duka musulmi suna biyan mi ƙur'ani ne da hadisi wurin rabe hukumce hukumin wurin rabe ma mutane matsalolinsu ta hanyar masu hukumce ƙur'ani da hadisi abin da ya shafi dukiyoyinsu abin da ya shafi jinanansu abin da ya shafi mutuncinsu suna aiki ne da ƙur'ani da hadisi amma demokuraɗiyya fa da kundin da wani ya zamna jahili ya tsara akan al'umma da nihin yi musu hukunci cikin abin da ya shafi lamarin rayuwarsu gaba ɗaya rayukansu jinanansu da mutuncinsu wanda wannan shari'a ta su shaɓanin shari'a Allah ce amma duk da haka aka samu da dama daga cikin al'umma annabi suka yi mi suka bi suka yarda suka yi riko da wannan wa abadat tagut sai karka yarda ka yi imani da ita saboda hukumci ne akan mutane da mutane ‘yan uwansu ta hanyar duba da ƙuri'unwa suka yi yawa wanda suka ce e ko wanda suka ce a'a yanzu ba 'yan luwaɗi suke so a ba su 'yancin su ba cikin ƙasa su bayyana luwaɗi a fili sanin gayi yanzu idan aka kai wagga kes a majalisa ta zartarwa zamanin za a yi mai a yi ƙura tsakankanin wanda suka ce min yarda da wanda ba su mi ba idan ƙuri'un wanda suka ce min yarda suka fi yawa za a zartar da dokar ne to ya hukuncin luwaɗi yake a shari'ar musulunci wanda aka ce a kashe haƙi neman musu wani inci shari'a abinda ta tanada musu a musulmi haddi kuma Allah ya nuna munin luwaɗi ya munanta shi kuma ya nuna babu wanda ya fara aikata wannan mummunan aikin sai mutanen wa eh annabi lut ma sabaqakum biha min ahadin min alalamin farkon bid'a su suka fara kirkirarta kahin su babu wani daga cikin halittun Allah da yimi ya aikata luwaki shi yasa da Allah ya tashi musu azaba faj'alna 'aliha safilaha wa amtarna 'alaihim hijara mala'ika aka aiko ya ɗage ƙasar tasu gaba ɗaya mata juyin waina kifar da ita sannan aka bi su da ruwan duwatsu saboda munin abin da suke aikata amma yau ga 'yan luwaɗi suna neman mi inci a ba su dama su yi luwaɗi namiji ya arma namiji da 'yan maɗugo mace ta auri mace kaga wannan dabbanci ne ko cikin dabbobi idan kaga wata dabba irinta tana biyar wata ya kai muni a cikin dabbobi bale cikin mutane masu hankali wa abadat taghut Allah ya shi mai kare mahallu shahid a cikin wannan aya wa abadat taghut ahlul kitab sun bauta ma dagutu haka za a samu a cikin al'umma annabi masu bautan dagutu wa qawluhu ta'ala قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا wannan aya tana ba da labarin ashabul kahf ne ashabul kahf wasu matasa ne da Allah ya albarkaci rayuwarsu ya cika zukatansu da imani da tauhidi sakamakon haka suka bar garinsu duba ga cewa sarkin garinsu yana kira zuwa ga shirka da kafirci don su tsira da imaninsu suka bar garin suka ƙaura suka samu wani kogo suka shige domin su tsira da imaninsu suna shiga wannan kogon sai Allah ya zuba musu barci sai da suka yi shekara 309 suna barci cikin kogo ba su mutu ba don Allah ya nuna karamcinsu don Allah ya nuna maka ahalut tauhid ba za su kaskata a doron ƙasa ba duk wanda suka rike tauhidi suka yi imani da shi suka nisanci shirka da kafirci to ba za su tozarta ba Allah zai ba su kariya ta musamman sai Allah ya kare su to yanzu ga su sun bayyana al'amarin su ya bayyana an san su an gano inda suke sai Allah ya karɓi rayuwarsu gaba ɗaya dama Allah ya nuna su ne domin ya nuna manzilarsu da matsayinsu a wurin Allah dan ku gano cewa waliye ne to kaji waliye na gaske eh mana shekara ɗari uku mutum na barci bai mutu ba har da shekara tara daɗi akan ɗari uku wannan yana nuna mi wilayash masoyi ne na musamman na Allah maɗaukakin sarki da ba masoyin Allah bane da zai tozarta ko kwana biyar ka iya yi kana barci baka tashi ba to shekara ɗari uku da tara haka hadda karansu da suka shiga da shi cikin koko Allah ke juya su inda ya ga dama dama da hagu wani kalibin za ta lemin wa za ta shima da Allah ya tashi bayyana su da suka tashi suka tambaye junan su yi kwana nawa muka yi cikin wannan kogon suka ce kwana kaɗan ko abin da ke kama da haka suka aiki ɗayansu ya so musu abinci kai dai ƙarshe suka bayyana ga sunan su ne mutane suka gano inda suke Allah ya karɓi rayukansu gaba ɗaya da masu garin suka gani masu zartarwa masu mulki suka ce to tunda wannan waliyan Allah ne masoyan Allah ne lanattakhidanna alaihim masjida za mu gina masallaci a kansu don mu rika zo muna tabarruki muna shafar su muna kam abubuwa da ke kama da haka qala alladhina ghalabu ala amrihim wanda suka rinshaye kowa cikin al'amarin su masu zartarwa masu mulki lanattakhidanna alaihim masjida ba wai sun rinjaye mutane bane da hujja da dalili da mi suka rinjaye mutane da mulki da sultan sai suka ce za mu riƙe wurin a matsayin masallaci a yau al'umma annabi su riƙi kabarran wasu waliyai a matsayin masallaci ba la tattabi'unna sanana man kana qablakum da sannu za ku riƙa bibiya hanyoyin wanda suka gabace ku nawa ne yau ake sallah a masallatan da kushewu ne a ciki balma ko su masallatayen da sai ma mutum ya mutu sai a kai shi can abin da shi a shi kaga riƙan masallatai ko riƙa kabirai a matsayin masallatai sunnoni wanda suka gabace mu ne ba abin yabo ba ne abin zargi ne kuma yau ga shi al'umma annabi suna aikata haka Allah ke shi mu kare عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى ولو دخلوا جحر ضب لدخلتموه قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن أخرجه an karbo hadisi daga abi sa'id Allah ya rada shi lalle manzo Allah tsira da aminci Allah sabbata a gare shi yace la tattabi'unna sanana man kana qablakum wallahi za ku riƙa bibi hanyoyin wanda suka gabace ku ana cewa sanan kuma ana cewa sunan diddai ƙarshe ma'anarsu guda amma sanan hanya sunan hanyoyi annabi ce wallahi za ku riƙa bibiya hanyoyin wanda suka gabace ku za ku riƙa bibiya hanyoyinsu za ku dinga koyi da su wannan labari ne ake bada da ma'anan hani ba a so ku yi hakan ba saunana ya hana mi koyi da yahudu da nasara wala tashabbahu bil yahud man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum an hana mu kamancece ne da ahlul kitab cikin komai mu maraba da su duk abin da suka shahara da shi yake da alaƙa da su karmi koyi da su da shi da wannan yau nawa ne suke koyi da yahudawa na daga cikin sifofinsu a jiki yahudawa suna aske geme su bar gashin baki duzu-duzu yau wasu suna ganin wata cinyewa ce da ƙwarewa kaga mutum ya aske geme ya bar ƙata mustashi nawa suke koyi da yahuda wannan bangaren suna da yawa balma wasu suna ganin cewa kasashen yahudawa fa sun samu takaddumi ta fuska hadarat da wasu abubuwa sai suna raina kasashensu na musulmi suna ganin ba kowa ba ne shi yasa sai suke hangen turawa suna koyi da su cikin al'amuransu buwaya da izza ta Allah ce da manzon shi da masu imani walillahi al'izzatu wali rasulihi walil mu'minin kuma a hankalce fa an kaga kana koyi da mutum cikin abin da yake yi wannan yana nuna yayi mi ya fi ka eh mana ya fi ka Allah ke shi makare nawa ne yau za ka ga tufafin da yahudawa suke sawa suke birge su irin tufafin da suka shahara da su nawa ne suke koyi da su a cikin irin ibadar da suke yi yanzu ba shekara ba aka yi ta kiristoci yau ba a waye gari ba musulmi suna ma junansu barka da sallar kiristoci kai kirista ne akan me kake mishi barka akan rika isa dan Allah akan bautan wani Allah kake mishi barka me ya sami hankalinka ne me ya sami imaninka kiristoci suka ce za su yi maulidin annabi isa mu ma suka ce su ma mutanenmu suka ce sai su yi mi maulidin annabi muhammad ba ai koyi da su ba ai koyi da su sai sadi abin da yahudawa suka yi sai kaga musulmi ma suna kokarin yi in an yi ma annabi isa to annabi isa ai bai kai manzon Allah ba wannan shine kiyasin safa shine kuma hujjar safa amma in kace saka maka dalili na sance na qur'ani da hadisi akan yin hakan babu shi kuma addini dan menene dan hujja ne dan dalili ne me yasa kai da me ka dogara قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ba wai an gasni ba mu ya kamata mu duba ga cewa na mu yafi nasu annabi ya hana koyi da yahudawa ya hana koyi da ahlul kitab wadatu da abinda annabi ya koya maka nan ne mafita take kenan kaga koyi da su bai dace ba amma za a samu daga cikin al'umma annabi masu mi masu koyi da halin kitab annabi ya ce hazuwar kuzzati bil kuzza koyi da ahlul kitab ko koyin da su za ku hanyoyin wanda suka gabace ku hakku daidaita da su kamar reshe na kibiya reshe na kibiya za ga kowane ɗan kibiya ko mashi ƙarshen shi yana da reshe wannan reshen dole ya fita simfil iri ɗaya kaburinsu da tsawonsu da komi in guda ya fi guda in ka harba shi ba zai cin hadafi ba zai a karkace amma yayin da suka te seti ɗaya in ka harba za ka cin hadafin ka tsab ya te daidai to tsananin za ku yi koyi da wanda suka gabace ku sai koyin ku ya kasance kunne da kunne da ku da su hadwal kuzzati bil kuzza annabi ce hatta walau dakhalu juhra dabbin la dakhaltum kai koda sun shiga ramin damu da kuma sai kun shiga awa tsananin yadda za ku rika koyi da wanda suka gabace ku qalu ya rasulullah sai suka ce ya ma'aikin Allah al yahuda wan nasara ata'ani al yahuda wan nasara kenan zaka kaddara fi'ili in ya zamanto al yahuda wan nasara ka ka mishi mi ka mishi nasba ka mishi fataha ata'ani al yahuda wan nasara ataqsudu al-yahud wa nasara in kuma al-yahud wa nasara ne fa sai kasance mubtada ne da mi da khabar ke shi ahumul yahud wa nasara suka ce annabi kana nufin yahudawa da nasaru annabi ya ce musu faman to suwa kuma in ba suwa da su ne za ku koyi wanda ke nuna kaga za a samu masu mi koyi da yahudu da nasara a cikin al'umma annabi me ya kai yawansu a wannan lokacin da muke ciki me ya kai yawansu wani musulmin an saubana radiyallahu an anna rasulallah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qal inna allaha zawa liyal ard fara'aytu mashariqaha wa magharibaha وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بسنة بعامة وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم وإن ربي قال يا محمد صلوا عليه وإن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد صلى الله عليه وآله وسلم وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها أو قال بين أقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا an karbo hadisi daga imamu muslim daga sauban Allah yarda da shi ya ce manzo Allah tsira da mace Allah su tabbata a gare shi kala ya ce inna Allah zawa liyal ard kenan in zawa ne sai zamanto mabniyun ne lilmi lil ma'lum ko kenan sai ya kaddara zawa Allahu kenan ko Allah ya game ma annabi sallallahu alaihi wasallama ƙasa ta duniya gaba ɗaya ya naɗe mishi ita ya dunkule mishi ita ta yadda yana ganin sasannin cikin ƙasa duka gaba ɗaya shine zawa Allah madaukakin sarki mai iko ne akan komai ya haɗe ma annabi ƙasa gaba ɗaya kuma ba abin mamaki ba ne saboda hakan ya faru da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a daren da aka yi Isra'i da Mi'raji da shi bayan ya dawo kafaran Makka suka karyata shi saboda suka ce abin ya wuce hankali tafiyar kaza kace kai ta daga nan zuwa Baitul Maqdis tafiya ce mai tsawo kuma daga nan kace ka hau sama suka ce to yanzu ba mu labarin ya Baitul Maqdis yake saboda annabi bai je Baitul Maqdis a tunaninsa bai je ba sana karyata shi sai Allah ya ɗago mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Baitul Maqdis yana ganin shi a gaban shi yana ce musu akwai wuri kaza daidai wuri kaza yana ambata musu irin wuraren da sun san su yace kuma ƙarshe ma akwai ayarin ku suna nan bisa tahiya suna daidai wuri kaza za su iso rana kaza ba abun mamaki bane to Allah ya nade mu annabi ƙasa ya limke mishi ita gaba daya annabi ya ce fara'aitu mashariqaha wa magharibaha sai na ga gabascin duniya gaba ɗaya da kuma yammacinta wa inna ummati lalle tabbat al'ummata saya bulugu mulku ha ma zuya limin ha ko ma zawa limin ha lalle tabbat al'ummata mulkinsu zai kai inda aka dunkule minin nan ina ne mulkinta zai kai kenan gabasci da yammaci da kuma hakan ya tabbata a yau musulunci ya samu yaduwa ne a gabascin duniya da yammacinta fiye da gusuncinta da arewacinta wa utitul kanzai annabi ce kuma an bani taskoki guda biyu al-ahmar wal abyad an bani ja daga cikin taskoki kuma an bani fari wanda ana nufin mi zinariya da azurfa wa inni sa'altu rabbi kuma ni annabi na tambayi ubangijina li ummati dangane da al'ummata sallallahu alaihi wa sallam annabi yana tausayin al'ummashi annabi yana son mu da alkhairi duk wani abin da zai sa mu kasa ko mu wahala annabi baya son haka shi yasa Allah ya ce laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم annabi ce na tambayi ubangiji na dangane da al'ummata Allah yuhlikaha bi sanatin bi'amma Allah kai ya halaka al'ummata ta hanyar fari gaba ɗayansu yana ka Allah ya jarraba al'umma shi da fari karamcin ruwan sama da karamcin samun cimaka ta yadda za su hallaka dukansu gaba ɗaya wa Allah yusallita alaihim aduwan min siwa anfusihim kuma na roki ubangiji kan cewa kar ya doka kar ya dora mu al'ummata maqiyin da ba cikin su yake ba maqiyin da ba tare da su yake ba fayastabiha baydatahum ya halatta kasassu ko ya rinjaye su ko ya fi karfin su kar Allah ya dora musu maqiyin su akan su wa inna rabbi qala lalle ubangiji na ya ce ya muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya muhammad inni idza qadaytu qada'an fa innahu la yurad ni ubangiji idan na zartar da abin zartarwa to ba a mayar da wannan abu ba zai fasu ba zai zo ya tabbata kamar yadda na zartar da shi shine malamai suka ce annan wani irin qada ake nihi malamai suka ce al-qada'ul kauni ake nihi saboda alƙada kala biyu ne akwai alƙada'ul kauni akwai alƙada'ul shari'i alƙada'ul kauni abinda Allah ya zartar ta fuskar ƙaddara haka zai faru to wannan abin zai zo ya faru haka ba zai taɓa canza ina fata mun gane amma alƙada'ul shari'i abinda Allah ya zartar ya so a yi a shar'ance yakan iya zauwa sabanin abin da Allah ya so ai ko abin da Allah ya zartar ai ina fata mun gane Allah yana son mutane su kafirci yana son bayan shi su kafarce mishi shi yasa ya ce wala yarda li ibadihi al-kufr amma suka yi kafirci ko ba su yi suna yi a kaddare ta fuska kaddara Allah ya kaddara za a samu kafari a cikin su amma a shar'anci Allah baya son kafarci ina fata mun gane sai Allah ya ce ma manzon shi ni fa idan nazartar da abu to wannan abun ba za a mayar da shi ba wa inni a'taytuka li ummatika ka sani na ba ma al'ummarka na karba maka akan al'ummarka Allah uhlikahum bi sanatin bi'amma ba zan hallakar da su ba da fari gaba ɗaya wannan addu'a ka an karɓa babu wani sharaɗi je ka al'umma ka ba za a hallaka su gaba ɗaya ba da fari wa Allah usallita alaihim aduwan min siwa anfusihim sannan kuma zan ɗora musu ba maki wanda ba su ba fa yastabiha baydatahum ta yadda zai rinjaye su yayi galaba a kansu ya halatta ƙasar su walau ijtama alaihim man bi aqtariha ko da kai duk wanda ke cikin sasannin ƙasa su haɗa kan al'ummarka ba zan musu hakan ba, auƙala bayan aksariha ko kuma shakka ne wanda ya rawaito abin, magana ya ce ko ya kasance walau ma alaihim man bi aqtariha ko bayan aqtariha Allah ce ba zai musu hakan ba amma da sharadi wancan ba da sharadi ba amma wanga da sharadi me sharadin hatta ya kuna ba'aduhum yuhlika ba'da zan bar su ba zan dora musu makiyinsu a kansu ba sai lokacin da shashen su zai dinga kashe shashi idan aka kai wannan matsayin to Allah zai dora muku makiyin da ba ku ba ya halatta ƙasar ku wa yasbi ba'aduhum ba'da ko shashen su ya dinga kama shashi a matsayin bayu to idan al'umma ka suka kai suna yin haka to zan ɗora musu maƙiyinsu wanda ba cikinsu ba ya dinga halatta ƙasarsu wannan addu'a ta samu shiga ta karɓi wannan ba ta karɓi ba saboda cikin al'umma annabi a yau shashi yana yin me yana kashe shashi shashi yana kashe shashi ya ishe ka misali ‘yan ta'adda wasu ‘yan ta'adda aka ce fa sai sun in lokacin sallah ma sai sun ira sallah sun kammala komi sai a ci gaba da fashi kun ko ko wasu masu adalci daga cikin ‘yan ta'adda da aka ce sun suka tare kuma kawai su ce kawai daga garam ɗaya ba ba mu wuce kawai ba mu garam ɗaya an wuce wurin kawai wai masu adalci ne in ka ƙi a yi mai a kashe ka boko haram suka yi ta kashe mutane da sunan jihadi kuma duk jihadinsu iya inda suka kai farmaki kasuwa da masallaci haga shashensu suna mi suna kashe shashi zo su kwashe mata su yi garkuwa da su su dinga amfani da su a matsayin bayu a hannunsu kuma matan nan masu faɗa la'ilaha illallah haka suka dinga yi to kenan kasancewa ana yin haka to sai Allah ya ɗora muku maƙiyinku a kanku ya halatta ƙasarku yanzu ka diba ƙasashen musulmi fa kasancewa haka na faruwa musulmi na kashe musulmi musulmi na ta'addanci akan yan wasu musulmi sai Allah ya dora turawan yammacin duniya akan abinda suke so shi muke yi in muka saba musu su mana barazana akan mulkin a rubuce sai a ce ƙasar ku ita ce ta ƙarshe ta fuskar talauci na rashin tattalin arziki amma a ido fa ƙasar ku ita ce ta biyu ta fuskar tattalin arziki an ɗora muku turawa sun kwashe arzikin ƙasa bayar da za ku yi duk wanda zai hau ma zai hau ne akan sharaɗin ya ba su damar su kwashe arzikin ƙasa in ya ƙi ya rasa mi ya rasa mulki wannan sha'anin nijar kenan daular Nijar haka ne Allah ya ba mu arziki ta kowace fuska ruwa ga sunan ko'ina nan su ne babban arziki wadda ƙashin rayuwa ba zai tafi ba sai da mi sai da su wasu ƙasashen fa daga wasu wurare ne ake ɗebo musu ruwa ana amfani da su a cikin daularsu bayan su muna da mai muna da zinariya muna da azurfa muna da iranium muna da kaza muna da kaza wanda kuma mu adadinmu baya da yawa da za mu yi amfani da abin da Allah ya ba mu a cikin ƙasanmu da kowa zai wadata cikin ƙasar nishar amma ina yake sun kwashi bayar da za'i balma akwai wani arzikin da suna ganin war haka lokacin tono shi bai yi ba a bar shi sai jikokinmu na gaba in sun zo za su tono sai amfani da shi a can faransa fa kunan talauci ya kashe ku kuma duk shugaban da ya ɓamɓaro matsalar iranium ko a kashe shi ko a kawar da shi bi tarihin nijar ka gani turawa ma sun sani masu adalcinsu suna faɗa in kagga ƙasar france ta kawar da shugaba a nijar to ya yi matsala da su ne ta ɓangaren iranium ya hana to in ya hana sai a gama da shi jori da ya so ya kawo tarnaki ta wannan ɓangaren sai aka sa kunce mi ya mushi kuri ta ba'ara ya so ya nuna girman kai shi ma ta ɓangaren su su ma suka kawar da shi ta jama'a ya bayyana musu adawa a fili iri da muzu ba taba shugaban da ya nuna ma faransa adawa ba a fili kamar dansha shi ma suka yi suka sa salu zobe kawar da shi daula ta shiga hannun da faransa ta fi yarda da shi sama da kowane hannu ba su taba jin daɗi ba kamar manda biyu da ta wuce suka sakata suka bararrage a cikin nijar suka kafa daulolinsu cikin ƙasar nijar abinda suka ga dama suke ya Allah ka raba mu da sharrinsu ka kare mu daga sharrinsu ka raba mu da zalimcin da suke jagororinmu da aka fi ƙarfinsu ta wannan ɓangaren Allah ka kawo musu tallafi ka ba shugabanninmu masu shawara mai kyau da za su karɓi shawararsu a ije mana wannan sharri a cikin ƙasar Allah samu dace ganin cewa lokaci yayi nan zamu dakata kenan wani satin Allah ya kawo mu sai mu yi da sharhin wannan hadisi mai albarka assalamu alaikum warahmatullahi